تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عاديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نساوي بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نعم. وعن سلمة الكندي كان علي يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم داهي المبهوات وبايع المسبوقات اجعل شرائع شرائف صلواتك ونماوي بركاتك وتحللك على محمد عبدك ورسولك الفاتح فاتح لما أبلغ وخاتمة لما سبق لما سبق مؤلن الحق بالحق ودامج يدي شاتك والآخر القبائل كما همل وجلل بأمرك لطاعتك مستغفرا في مرضاتك وائيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على فاز أمرك حتى أرى قابسا بقابس لا لا إله اتصل بأهله أسباب بابه به بديك قلوب بعد أودات الفتن والاسم أو حدا موضعات الآلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام وهو أمينك مأمون وهازم علمك معزول وشهيدك يوم الدين وبئيسك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم أقصى له في أدنك واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنآت له غير مكدرات من فوز سوادك معلول وجزيل أدائك معلول اللهم أعل على بناء الناس بناءه وأكرم مسواه لديك ونزله وأتم له نوره وأجس من ابتساسك له مقبول شهادة ومريا مقالات ذا منطق عدل وقدة الفصل وبرهان العزيم
an salamatul kindi an karbo daga salamatul kindi kana aliyun radiyallahu anhu yu'allimu na salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam shi salamatu daga wurinsa aka karbo cewa sai na ali radiyallahu anhu yana koyar da mu salati ga annabi alaihi salam amma abin da yake cewa allahumma ya ubangiji ita kalmar allahu ce kamar ya allahu to shine suna da yake da hususiya duk sunayen ubangiji in ka tattara su su arrahamanu arrahimu dukkanin sun za ka sa musu ya sai ka cire alif din ba za ka ce yan rahamanu ba sai dai ya rahamanu ba ka ce yan rahimu sai dai ya rahimu amma allahu za ka ce allahu mu za ka ce ya allahu shi da alamar nida'i babu haka ake sannan ko shi kaɗai ne ake iya cire ya din ta farko a mai da ita a ƙarshe a mai da ita mimi guda biyu ɗaya shi a sa ta cikin ɗaya sai ka ce allahu ma mai ma'anarsa ya allahu kenan ya ubangiji dahiyar madhuwati ko mudhati to wannan kalmar dahiya da ya ambaci allah da ita shi ya zama sunayen ubangiji mustaƙi ne dahiya mai shimfiɗa almadhuwati shimfiɗaɗɗu shine kamar ƙasa da a dunkule take wal arda ba'da zalika sai ce da haha ce shimfiɗa ta ta zama shimfiɗaɗɗiya ga tunin da muke gani to me yin ta shine dahi sai ce dahiyar mudahuwati ko mudahati bai shimfiɗa shimfiɗaɗɗu wa bari almasmukati bai kirkirar halitta wadda bai gani gurin wani ba amma halittar ta masmukati abinda suke maɗaukaka kamar sama ya halice ta kuma batta a saman babu wata ƙugiya ta can samanta da take rike da ita sannan a ƙasa ko babu wacila da ta kare ta to bayan yau Allah kira sai ce ij'al shara'ifa salawatika ka sanya salatinka mafi daraja wana mawamiya barakatika da kuma albarkatunka masu karuwa ba sa karewa wara a fata da kuma tattausanta hannu nika jin ƙanka ka sanya shi ala muhammadin abdika wa rasulika ga sani mamu da sallama bawanka ko manzanka alfatihi lima ugulika shine mai buɗe abin da aka rufe na annabta ta wuce ba a yi an samu fatalatin minar rusuli rushe Allah ya buɗe da ita shine kamar da hassani radiyallahu anhu yake cewa yana cewa da shi rasulun atana ba da ya asin wa fataratin minar rusuli wal awsanu fil ardi tu'badu fa allamana dinan wa anzarana naran wa bashara jannatan wa allamana al-islam fa Allah nahmadu to shine al-fatihi lima ugudiga ya bude abin da aka rufe na annabta da shar'o'i duk da babu kuma da kuma irin abubuwan da da aka yi su na shar'o'i a takure mutum bawali ko wata najisa ta kama shi sai an kankara gurin in a tufa ne sai an yanke in laifi ne to zai su shiga guri mai duhu ko a ɗau takobi a yi ta saran juna wanda aka kashe shi ya mutu to shi ne tubansa duk sai aka janye wannan shi ne fatih lima ugudiga wal khatimi lima sabaka mai cika abin da ya gabata mai abin da ya gabata shine annubuwatu war risala an ce ba a cewa khatimi lima sabaka wato khatimin nabiyyin wal mursalin ba haka yake nufi ba eh khatimin nubuwati ne khatimin risala amma ba khatimin nabiyyin wa khatimin mursalin ba in shine khatimi liman sabaka za a ce saboda ma ita ce ta ukala amma nan risalar ake nufi da nubuwa yasa ce lima ugulika wal mu'linil haqqa kuma mai bayyana gaskiya kuma da gaskiyar wato ba a cewa aligaya tubariril wasila a musulunci ba a yadda da wannan ba aligayatu tubariril wasila wato burinka inda kake so za ka wai zai iya halitta maka hanyar da za ka bi kowace irin barauniya hanya ce ko muninta inda ya can za ka wai ka ji musulunci bai da wannan ba eh shine to shine wani alhaƙa bil haƙi mai na gaskiya da gaskiya wadda miki shine mai gusar da jai shatil a baɗili kunzumin ɓanna jai shat jam'u jai shatin ba jam'u jai shin ba ne in jai shi ne na rinduna jiyush ake cewa amma jai shatu jam'u jai sha min jashe jishu jai sha shine kunzumi kenan kunzumin ɓanna gaba ɗaya share su kama hummila kamar yadda aka ɗora masa nauyin shari'a da nauyin musulunci fadala'a sai ya ɗauke shi shi sa aka ce duk wanda aka kawo kaya aka ba shi ya ɗaga ya ɗora ya tashi da shi to ya fi kayan nauyi ya fi kayan nauyi amma in ba zai iya ba zai fi kayan nauyi ba da an dora sai ya danne shi ba zai iya ba duk nauyin shari'a da nauyin musulunci ya dauke shi alaihissalam ba karamin abu ya dauka ba alaihissalam shine fadala sai ya daga ya dauke shi kyam bi amurka da wato da taimakonka lida'atika kuma ga biyayya gare ka ya dauka kuma ya umarninka kuma ya biyayya gare ka mustaufizan mai gaggawa fi maradatuka cikin samun ka annabi musa alaihissalam allah ya ce ma ajalaka an qaumika ya musa haka ce me kawo ka humu ulai ala asri wa aji- wa- wa ajiltu ilayka rabbi litarda duk wanda isan Allah gaggawa yake sami yaddarsa gaggawa ne ubangiji dan sami yadda ka shi sace mustawfiza mai gaggawa fi maradatika cikin neman yaddarka wa'iyan li wahayika mai kiyayewa ga wahayinka shi ma kirari ne rikicin matan gida da rikicin da yake gudana na sahabbai ruwanullah alaihim da munafuncin munafukai da kafircin kafirai na kewaye da na nesa wa'annan kaf ba su taɓa karɓar wahayinsa ba duk bai su kir- kir- kir- wato rikirkita shi ba wahayin ya rikice masa a'a duk abin da ake yana sana wahayin yana nan daidai bai canja shi ya kiyaye shi da ya sauka sai sa a rubuta a karanta in ya yi ya ce in ba bai gyara a gyara shi ne wa iya lewa haika duk eh, rikicin duniya da yaƙe-yaƙe da ake tafiya bai taɓa kiyaye wasu ga wahayi ba ya kiyaye shi hafizan li ahadika mai kiyaye alkawarin ka shi sa a cikin a cikin sayyidul istighfari ana abduka wa ana ala ahadika wa adika mastada'atu to shine kiyaye alkawarin ka madiyan mai zarcewa ala nafazi amurka wajen zartar da al'amarinka yadda takobi ike gaje ne na wuce ka yake wajen zartar da hukuncin ubangiji hatta aura har sai da yi kyastu na kabasa na kyastu liqabisin ga wanda yake neman kyastu din wato ya haskawa wanda yake son haske wanda Allah ya sa ya tanade shi akan zai karbi gyara to zai karba shi yasa ya ce ni dangane da abin da Allah ya aiko ne da mutane kashi uku ne akwai wanda ya ce wani kamar ƙasa ce wacce take in an yi ruwa za ta shanye ruwan kuma ta yi tsuro ta yi toho ta fito da ganyayyaki da itatuwa da abinci da magunguna da makamashi duk daga ciki zai fita ɗaya ƙasar kuma ba ta shan ruwa amma za ta riƙe shi za a zo a sha za a ba dabbobi za a yi wanke-wanke za a yi ban ruwa ɗaya ƙasar ita kuma kurmaci lokacin da ake ruwan yake ta zuba ana jima za ka ja da shimfiɗa ka kwanta ba ta riƙe ruwan ba balle a zo a ɗiba ba ta sha ta fito da shuka ba sannan kuma ba abin da ya fito in ka zo gurin yana nan a fakonsa ya ce to haka mutane suke wanda ya fahimci abin da ya zo da shi ya gane zai karanta zai gane zai istinba'i zai fidda hukunce hukunce shine kwatankwacin wacce ƙasar ta sha ruwan ta fito da tsoro iri iri iri mai ilimi kenan mai zurfin karatu zai ringa fito da hukunce hukunce wancan kuma shine wanda zai haddace ya haddace abin gabaki daya a zuwa a yi ta koya a gurinsa shine kamar ƙasar da ta riƙe ruwa ake zuwa a ɗiba a sha a yi ban ruwa kuma a yi- a ba dabbobi su sha a yi wanka a yi wanke-wanke ɗaya kuma wanda yake ba ta riƙe ruwa shine wanda Allah bai masa hazzi na alheri ba Allah ya mutu nan ba ruwansa da abin da annabi alaihi salam ya zo da shi to wanda Allah ya wa tarfa masa wato ya tarfa garinsa nono Allah ya masa muwafaka to shine wannan kawas din na kyastun to shi yake samun sa alaullahi alheran ubangiji na imomin ubangiji na duniya da na lahira tasilu bi ahlihi asbabuhu bi wasitatihi da wasitar annabi alaihi salamu tasilu bi ahlihi take saduwa da wanda suka dace bihi hudiyatil qulubu da shine aka shiryar da zukata ba'da khawdatil fitani bayan fitina mai tur- wato mai kutsawa ta cika zuciya ta shiga cikin ta ta bata kace kace ta zauna ta wato ta kama ta, ta, ta kama guri ta zauna shine khawdati mai shiga kamar yanzu mun mun ana magana a larabci za ka ga mutum yana rubutu ya ce wuri da ana ahoda fi kaza wa kaza shiga kenan kutsawa fitina mai kutsawa cikin zuciya wal ismi da zunubai to sai bayan duk an samu nan da annabi alaihi salam aka shirye da zakata sai suka dawo suka fahimta wa abu hajamu da hatil alami da shi ne kuma gode hatil alami wato alamun shiriya na zukata wanda aka shirya din suka shiryin to kuma ake ganin alamun shirya a aikace aikacensu da kuma lafazansu shine mawdu hatil alam wa na'iratil ahkami da kuma haskaka hukunce hukunce na shari'a wa muniratil islami da kuma abubuwan da suke haskaka na musulunci fa huwa aminukal ma'amunu shine amintaccen ka ma'amuna abin amincewa wa khazinu ilmikal mahzuni shine taskar iliminka almahzuni abin taskancewa wa shahiduka yawmuddini shine zai maka zai bada shaida gaban ka yawmuddini ranar sakamako wato zai shaida annabawa alaihi salamu ko zai shaida al'ummarsa akan cewa annaba sun zo da aike al'ummarsa kuma abin da suka faɗa akan sauran annabawa alaihi salamu gaskiya suka faɗa wa ba'i suka ni'imatan da wanda yake dan aikenka wato ma'aikinka ni'imatan ka aiko shi ni'ima wa rasuluka bil haqqi sannan banzanka da ka aiko shi da gaskiya rahamatan dan jin gai Allahumma fasaha lahu fi adnika Allah mun roƙe ka ka yalwata masa a cikin aljannaka ta adinu wajzihi mudha'afatil khairi min fadlika to wannan wajzihi ko wa ajzihi wa ajzihi da wajzihi in ka ce wajzihi hamzar hamzatul wasli in ka ce wa ajzihi alhamzatu hamzatul qadai mun wa anasu daban-daban ce eh in ka sa masa hamzatul qadai min al'ada'i ne kyauta in ka sa masa hamzatul wasli sakamako shine wajzihi mudha'afatil khairi wato ka bashi wato ninke-ninke na alheri min fadlika daga falalarka ko kuma ka saka masa ninke-ninken alheri daga falalarka muhanna atin lahu masu faranta masa gairin mukaddaratin ba masu gurbata masa rayuwa ba min fauzi sawabika daga rabautan nan taladanka almahaluli wanda zai sauka cikin aljanna waje zila a da'ikal ma'aluli da kuma gwaggwawar kyautarka al-ma'alul da bacce ba ta karewa shi ma'alul kake ce yu'allu yu'allu yunhalu a larabcin kage yu'allu bihi muzkana difilan wa yunhalu yunhalu shine sha so daya yu'allu a sha a kuma sha a kuma sha a kuma sha bai yanke ba to sai ce la'ikal mahalul kyautarka da baiwarka wacce take malulu ba ta garewa kurin ai taɗi ba ta zama allahumma a'ali allah ka ɗaukaka ala bina'in nasi bina'ahu a'alin bina'ahu ka ɗaukaka gininsa ala bina'in nasi burbushin ginin kowane irin mutum wa akarin masawahu da daika ka girmama makomarsa a gare ka wani zulahu da masaukinsa wa atimma lahu nurahu ka cika masa haskensa wajzihi min ibti'asika lahu ka saka masa sau da aikenka da kai gare shi sannan maqabula shahadatu ka mai da shi ka saka masa ya zama maqabula shahadatu wanda ake karɓar shaidarsa ita ce wadda zai a filin alkiyama din ka karɓar shaidarsa wa maradiyal maqalati wanda aka yi da zancensa zaman dikin adalin ai ma'abocin nudikin adalin wato magana ta gaskiya bayan ya gama an karɓi kyautan nasa an yadda da fasalar hidabi wato wato hisabi a shafa'atul uzma to wannan mandikin adalin shine godiya da zai wa Allah da kyan zai wa Allah bayan ya karɓa din to shine yake masa kirari ta shine zai yi wannan kalmomin da zai faɗa na adalci ne ba su saba komai ba akwai abubuwa na alheri a cikinsu wa hudatin fasilin sannan da magana ce ke filla filla filla wa burhanin azimin da kuma hujja wacce take mai girma to wannan ita ce shine salatin da sai na ali radiyallahu anhu yake koyawa tabi'una
وعنه أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين الصديقين والشهداء الصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين شاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير منير وعليه السلام
wa an hude daga shi wannan ba ala salamatul kindi salatin da ya fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama yanda sai na ali ke kuwa ce allahu inna allahu mala'ikata wi salluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to in ya faɗi wannan sai ce labbaik allahumma an sawarka ya ubangiji rabbi wasa adaika da arzikinka wato ansawa kan amsawa wannan labba da sa'adai da hawalai da hananai da hazazai duk a larabci a tasniya suke zuwa ma ma'anar su maimaitawa yi aitai ba su kamar so shurin masaki shi na ce labbaika wasa adaika duk haka suke a larabci ba sa zuwa sai da siga ta tasniya ce amsawarka ya ubangiji wasu adaika da arzikinka salawatullahi tsiran ubangiji albar wato mai alheri arrahim mai jin kai wal mala'ikatul muqarrabina da mala'iku kuma kusanta wanda biyina da annabawa wasu siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da salihai wa ma sabbaha laka min shay'in da dukkan wani abu da ya taɓa yin tasbihi gare ka ko ki tasbihi gare ka ya rabbal alamina to wannan salatin ala muhammad ibn abdullahi ka sanya shi ga annabi muhammad sallallahu dan abdullahi khatamin nabiyina shugaban shikamakin annabawa wa sayyidil mursalina shugaban manzanni wa imamil muttaqina shugaban masu tsoron Allah wa rasulin rabbil alamina kuma manzan ubangijin talikai a shahidul bashiri mai shaida albashiri mai albashir adda'i ilaika bi izinika mai kira zuwa gare ka da kuma izininka asirajil muniri kuma fitila wacce take mai haske wa alaihi salamu bayan duk an faɗi wannan salati ne ce kuma sallamar ma ta tabbata gare shi ka san ƙur'ani yake ce ya ayyuhan nabiyu ina arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira ita wannan kalmar munira ta fidda abubuwa da dama mutan maka a lokacin da suka karba da ba dan sirajan munira bane in yace wa sirajan mudi'a to ba za su yadda ba larabci ne mai tsauri sirajan munira ba sirajan mudi'a ba ita wala zai ja'ala shamsa diya'a adiya shine haske almutamarkizu fi nafsi wanda shine cibiyarsa shi ne kansa hasken daga jikinsa yake fita ta wani guri shi ne diya kamar rana ita hasken nata ne amma war kamarar nuran shi wata haske aka samarsa shi munir shi ne wanda yake rosano haske daga wani masana sun ce shi wata ba haskensa wani rana ce take tallarsa in ta talle shi shine shi ko sai haska mana a wannan idan yanzu ka zo ka ɗauko sarbi misbahun nuri wanda ake so a makaɗin nan korayen nan na roba in ka kunna cocila ka haska masa in ka ɗauke in ka shigar da shi duhu sai ganshi sai ka kirga shi tar to shine munir wanda yake wani abu yake haska shi sai karɓa hasken shi haska wani to tun da aka ce sirajan munira fitila ce take karɓo haske to sun yadda wahayi ake masa amma da modi an shi kirkira da kansa dukkan kalma a ƙur'ani akwai ma'anar da saƙon take isawa عن عبد الله بن مسعود اللهم اجعل وعن صلواتك وبرا- وب- وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة اللهم أقصه مقاما محمودا يبتده فيه الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wa annabi na mas'ud radiyallahu anhu ka ure ka Allah dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi shi yana cewa Allahumma ja'al salawatika Allah ka sanya tsiranka wa barakatika da albarkatunka wa rahmatuka da jin ganka ala sayyidil mursalina abu sa shugaban manzanni wa imamil muttaqina shugaban masu tsoron Allah wa khatamin nabiyina shugaban cikamakin annabawa wane ne wannan sai ce muhammadin abdika wa rasulika shi na mawar sallama bawanka manzanka imamil khairi shine jagoran alheri wa rasulin rahamati annabi wato manzan rahama allazi allazi wallahumma ba asu maqaman mahmuda Allah ka tashe shi a wato wato a matsayi mahmudan abin yabo ya gabi duhu fihi al-awwaluna wal akhiruna wannan na farko da ƙarshe dai sai sun yi sha'awar wannan sun yi burinsa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin allah kai tsira ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sallaita ala ibrahima kama yadda kai tsira ga annabi ibrahima alaihi salamu innaka hamidun kai abin yabo ne majidin ko mai girma mubarak ala muhammadin ka dawwamar da albarka ta ta karuwa a bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad da ayayen annabi alaihi salam kama barakta ala Ibrahim kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim alaihi salam wa ala ali Ibrahim da alayen annabi Ibrahim innaka hamidu majidun kai abin yabo ne majidun ko mai girma wannan kuma shine irin nau'in salatin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu
وكان الحسن البصري يقول من أراد أن يشرب الكأس الأوفاء من قول المصطفى فليقل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومسلمين ومسلمين وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين كان الحسن البصري يقول الحسن البصري yana faɗa na daga cikin manyan mutane wanda mahaifiyarsa ya ɗakin na na ummu salama ce mai ɗakin annabi alisun shi ma a ɗakin ita so saboda mahaifi tana da fada gurinta masani ne shi ne ce man arada an ya sharaba bil ka'asila ofa wanda yake so ya sha wato da kofi wanda yake cikakke ciko isha min khawdil mustafa sallallahu alaihi wasallam daga taukin annabi sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama to fale ya kul ya ce allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi Allah kai tsira ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kai tsira ga alayensa wa ashabihi da sahabbansa wa auladihi da 'ya'yansa wa azwajihi da matansa wa zuriyatihi da zuri'arsa wa ali baitihi da iyalin gidansa wa saharihi da sulukansa wa ansarihi da mataimakansa wa ashiya'ihi da mabiyansa wa muhibbihi da masoyansa wa ummatihi da al'ummarsa wa alaina ma'ahum ajma'in da kuma mu tare da su baki ɗaya ya arhamar rahimi wanda ya ɗauki wannan yanayi to ya sharu bil ka'ashir awfa min hawdil mustafa sallallahu alaihi wasallam Allah ya shayar da mu
وعن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجاته العليا وآته سؤاله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى yau an ɗawus an ibn abbas an kawo daga ɗawus malami ne kuma an karɓi shi kuma karɓi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma annahu kana yaqulu abdullahi dan abbas ya kasance yana cewa allahumma taqabbal shafa'ata muhammadin al-kubra Allah karɓi ceton annabi alaihi ceton mai girma ita ce shafa'atul uzma wa rafa'a darajatahul uliya ka daga darajarsa madaukakiya wa atihi su'ulahu ka bashi burinsa fil akhirati wal ula a duniya da lahira kama ataita ibrahim wa musa kama yadda ka ba annabi ibrahim ka ba annabi musa alaihi salam to haka yake yin ya tashi
وأنه خير ابن وردي to أنه كان يقول في تمام.
دعائه mm, اللهم آت محمدا أفضل ما سألك نفسه وآت محمدا أفضل ما سألك له أحد من خلقك وآت محمدا أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة yawa. wa an wahaibu bin al-wardi kar wannan hadisi daga wahaibu dan wardi annahu kana yaqulu shi ya kasance yana faɗa fi du'a'ihi a cikin addu'arsa yace Allahumma aadi Muhammada Allah na roƙe ka ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdala ma sa'alaka li nafsihi bibicin abin da ya roƙe ka shi da kansa ga kansa ba shi sama da wannan wa aadi Muhammada ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdala ma sa'alaka lahu ahadun min khalqika bibice abin da wani ya roƙa masa a cikin halittarka ka ba shi sama da wannan wa aɗe muhammadan afdala ma anta mas'ulun lahu ka ba annabi Muhammad alaihi wasallam cin abin da kai za a roƙe ka duk abin da wani ba zai roƙe ka to ka ba annabi alaihi wasallam sama da wannan ila yawmul qiyamati zuwa ranar tashin alqiyama to da shi sa ku ga in zan addu'a nakan ce Allahumma ati sayyidana wa nabiyana wa walana Muhammad sallallahu alaihi wasilata wal fadilata wad darajata rafi'ata wa ba'asul maqamul mahmud allazi wa'atahu innaka la tukhlifu al mi'ada wa atihi nihayata ma yas'aluhu sa'iluna wa gayata ma ya'maluhu al amiluna wa anzilhu al munzala al muqarraba indaka yawm al qiyamah wa ati aminahu wa habibahu jibrila ala nabiyina alayhi salatu wasallam su'ulahu wa ma'mulahu in kana so ka yi wa Allah fadanci ka fara sa annabi alaihi har abada kar ka fara sa wani a gaban ka sai ka fara sa jima baya fita a tunaninka ko daya to yanzu Allah zai karba addu'arka ina tsammanin wata ilimin su basu fahimci me yasa nake haka ba ai haka ci hujja ce ga ta kun ga ta fito duk wanda zai yi ka zama annabi su baya fita daga tunaninka komai sai ka fara sa shi kafin ka faɗi buƙatar ka taka ta kashin dan ya fi ka ka fi son sa fiye da kanka
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأتموا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه وقولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ومحمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم أبعثه مقاما محمودا يكفره به الأولين والآخرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد
sai ka ji Allah barik ala Muhammad اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وما يؤثر من تقدير الصلاة وتكسير الثناء عن أهل البيت وغيرهم كثير وقوله والسلام كما قد علمتم هو ما علمهم في التشهد من قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Mhm. وعن ابن مسعود رضي الله عنه an karɓo shi Allah dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi annahu kana yaqulu shi yana cewa idza sallaitum ala nabi sallallahu alaihi wa sallam in kuka tashi yin salati ga annabi mai tsira da mancin Allah fa asinu salata alaihi ku kyautata yin salatin gare shi fa innakum la tadruna dan ku ku sani bala Allah zalika yuradu alaihi wataƙila za a bujiran masa da salati kuma ba la'allan wato litaƙiƙi ce tawaru ne ana bujiran masa ya sani to in za ka yi hatta shigarka ka yi ta mai kyau fuskarka ka kyautata ta kar mutum ya salati yana wa yansu abubuwa haka in aka bujiran masa haka baka kyauta ba sai a kai ka da surarka da salatin kaf a haka yace in za ka yi ka kyautata ka nutsu lokacin da kake masa salati alaihi salam wa qulu ku ce allahumma ja'al salawatika Allah ka sanya tsiranka wa rahmataka da jin kanka wa barakatika da albarkarka ka sanya ta ala sayyidil mursalina ka shugaban manzani wa imamil muttaqina shugaban masu tsoron Allah wa khatamin nabiyina cikamakin annabawa muhammadin abdika wa rasulika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawanka ko manzanka imamil khairi shugaban alkhairi wa ka'idil khairi ko jagoran alkhairi wa rasulin rahamati wato manzan tsira allahumma ba'asu maqaman Allah ka tashe shi ka bashi matsayi ya gabi duhu fihi al-awwaluna wal akhiruna na farko da na karshe za su yi sha'awa za su yi buri Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ya tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da kai tsira ga annabi Ibrahim alaihi salam innaka Hamidun Majidun kai abun yabo ne Majidun mai girma Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allah ka albarka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka albarka ga alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kama barakta ala Ibrahima kamar da ka yi jin wato kai albarka ga annabi ibrahim alayhi salam innaka hamidun kai abin yabo ne majidi mai girma sai ce ma yu sarimin ta dawili salati wata kasira sana'i an ahlul baiti wa ghairihim kasira abinda ake aka ciro na tsawaita salati da yawaita yabo ga ahlul baiti da da waɗansu kasirun wato yana da yawa sai ce wa ƙauluhu wassalamu kama kad ullimtu shi sallama kamar da aka koyar da ku ne shine yace huwa ma allamahum fi tashahudi shine wanda annabi alaihi ya koya a cikin tahiya min qaulihi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin shikenan
السلام على النبي الله السلام على أنبياء الله ورسله السلام على رسول الله السلام على محمد بن عبد الله السلام علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات من من غاب منهم ومن من شهد.
غاب منهم ومن شهد ومن شهد اللهم اغفر لمحمد وتقبل شفاعته واغفر لأهل بيته واغفر لي ولوالدي وما وجد وارحمهما اللهم علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته جاء في هذا الحديث عن- عن النبي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم bil gufran yawa القرآن.
yawa ya ce wa fi tashahudi aliyin radiyallahu anhu cin tahiyar sai na ali radiyallahu anhu shine yana ce assalamu ala nabiyillahi assalamu ala anbiya'illahi wa rasulihi haka yake faɗa Eh, amincin Allah ya tabbata ga annabin Allah wancan Allah ya tabbata ga annabawan Allah da manzanninsa assalamu ala rasulillahi amincin Allah ya tabbata ga manzan Allah ala Muhammad ibn Abdullahi shine Abu Sa'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi assalamu alaina aminci ya tabbata a gare mu wa alal mu'minina wal mu'minati da kuma mumine maza da mumine mata wa man gaba min man shahida da wanda yake nan da wanda baya nan Allahumma ghafir li Muhammadin lai kai gafara ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqabbal shafa'atahu ala karbi cetonsa wa ghafir li ahli baitihi ya gafara ga iyalan gidansa wa ghafir li ka gafarta min wali walidayya da magabatana wa ma walada da abin da suka haifa warhamhuma ka ji gansu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina amince tabbata gare mu da kuma bayan Allah managarta assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh to wannan ita ce wato tahiyyar sayyidina ali sai ja'a fi hadhal hadisi an ali radiyallahu anhu addu'a lin nabiy bil ghufrani wannan hadisin ya zo daga sayyidina ali cewa ana iya wa annabi addu'a alaisan birgo kurani a can ga filin muhammadi shi aka samu in ba irin su manya ba wanda zai faɗo wannan
في حديث الصلاة عليه أم- عنه أيضا قبل الدعاء له بالرحمة ولم يأتي في غيره من الأحاديث المرفوعة
Eh, shi ma dai daga shi ma daga cikin salati gare shi hadisin salati ga annabi alaihi salam shi ma wato da aka karbo daga sayyidina ali dai ga ba- kabulucin kafin yanzu addu'a lahu bir rahmati shine roƙa masa rahama walam ya tafi gairi min al ahadith al marfu'a cikin hadisai marfu'ai gwanin wannan bai taba zuwa ba
المعروفة al ma'rufa sanannu
وقد ذهب أبو عمر بن عبد البر وغيره إلى أنه لا يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة وإنما يدعى له بالصلاة والبركات التي تختص به ويدعى لغيره بالرحمة والمغفرة وقد ذكر أبو محمد بن أبي زيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم محمدا وآل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى إبراهيم ولم يأت هذا في حديث صحيح وحجته قوله في السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
zaba abu amr ibn abdul barri abu amr ibn abdul barri ya tafi wa gairuhu da waninsa ila annahu cewa magana da aikin la yudu alin nabi sallallahu alaihi wasallam bir rahmati bayo annabi alaihi salam addu'ar rahama a ce Allah ya ji kansa wa inna ma yudu alahu bis salati wal barakati ana yi masa addu'a ne da salati da kuma yi Allah ya ba shi albarka allati taktasu bihi wacce take bance shi alaihi salam wai du'a li ghairihi bir rahmati wannan sa ake wa addu'ar rahama wal maghfirata jin gai wa qad zakara abu muhammad ibn abi zaid fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn abi zaid ya ambata cikin salati ga annabi alaihi salam ya ce allahumma arham muhammadan wa ala muhammadin kama tarahamta ala ibrahim wa ala ali ibrahim ya faɗi wannan sai ce lam ya ta haza fi hadisin sahihin wannan bai zo ba a cikin ingantaccen hadisi din da aka ce irham muhammadan hadisin ba ingantacce ba ne wa hujjatuhu amma hujjarsa da iya yadda da ai haka auluhu fi salami fadar annabi alaihi salam akan sallama yana ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu tunda ya tabbatar da wannan ya da zai dauki wannan zai taimaka hujja wajen amfani to alhamdulillah
wannan rahama ta ta karfafa wancan eh wannan da shi ya kafa hujja ba da ba da wani hadisin daban ba da wannan hadisin na muslim da shi kafa hujja ce za a iya yin wancan ne da ba a yi to da ba za a faɗa a wannan ba آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة